أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta na hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma ya muna muwafaka watan da abin da za mu saurara na hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira muna cikin kitabul hajji yau muna alhamis sha uku ga watan dulƙida hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala ya sallam dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan bakwai miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas don haka za mu tashi sabon babi a kitabun hajji باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا wannan babi al'imam al-bukhari rahimahullah ya akada shi domin yi bayani akan manufarsa da wannan tarjama wanda ya zo makka hajji zai yi ko umra zai yi ma'ana mai hajji ne ko mai umra farko abin da zai fara da shi zai fara yi dawafi in yi dawafi sannan yi rak'ata dawafi waɗannan raka'o'i biyu da ake yi bayan an kammala dawafi shuri bakwai wanda ake so a yi a maqam ibrahima in ya yi in bai yi ba ko ina ma a cikin masallaci wurin da za a yi ne kaga shi kenan sannan kuma ya fita yana ƙare rakata da wata sai gangara ya tafi safa domin ya yi sa'ayi na safa da marwa to wannan shi ne abinda wannan tarjima za ta karantar
حدثنا أخبر أبي بن وهب أخبرنا عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لقوة قال وأخبرتني عائشة رضي الله عنها وأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حدثت مع أبي مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت فيها وأختها والزبير وفلان وفلان بأمرة فلما مصبوا الركن حلوا
kafin mu shiga wannan hadisi haiwayo dai bayani akan wannan tarjama abinda ita tarjama ke karantawa kaga in ya kare da sa'ayi yayi dawafi yayi rakata dawafi sannan yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa mi ya rage sai aski in yi aski shikenan idan mai umra ne kawai shikenan yayi tahlili in mai umra ne kawai shikenan tahlili in kuma mai hajji ne to in ya je ya yi sa'ayi to mai zai sabata ala ihrami zai tabbata akan ihraminsa har da za a fita yau mutarweci domin aikata aikin hajji aka ce shi ne abin da imam bukhari ke nufi zai bayyanar a ƙarƙashin wannan tarjama ko hadisan da suka zo don su karantar a ƙarƙashin wannan tarjama su karantar da wannan abubuwa duk da ya zano ibn battal ya ce gharaduhu manufa al-imam bukhari da aka da wannan tarjama wanda yayi da'awar cewa mai umra da yayi dawafi ba sai yayi sa'ayi ba shikenan ya warware da ya yi dawafi ba sai ya ci a yi ba ya warwaru mana ya warwaru daga umra to raddi ne ga wannan maganar sa ba zai warwaru ba sai ya ji ya yi sa'ayi sai ya yi sa'ayi kaga in yi sa'ayi to lokacin aka kammala to aka ce shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan tarjuma حدثنا سبوان بن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه توضع ثم طاف ثم لم تكن عمرة هكا يجيكم ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مثله ثم هججت مع أبي الزبيري مع أبي الزبير رضي الله تعالى عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسقوا الركن حلوا أصبغوا يا ذا التدمشين أصبغوا من الفرج بيان الشيخ بات شمبايا كذا in ji al'imam bukhari ya ce asbabu ya zantar da mu ƙala ya ce akbar ne amuru ya ce amuru ya zantar da mu shi ne watan abdullahi bin wahabin shi ne anibin wahabin shi ya ji daga asbabu da anibin wahabin na ƙetare anibin wahabin ƙala akbar ne amurun to sannan ya ce amuru ya zantar da mu shi ne amurun harith sannan shi kuma amuru an muhammad bin abdurrahman ya karbo daga Muhammad ibn Abdurrahman shi kuma Muhammad ibn Abdurrahman yace zakartu li urwa yace na ambata li urwa qala yace fa akhbaratni Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin Aisha yadda Allah tabbata gare ta ta bani labari anna awwala shay'in bada'a bihi hina qadima an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam farkon abin da manzo Allah sallallahu ya fara da shi lokacin da ya gabato makka in an lura nan fi'ilai guda biyu sun yi tanazu'i akan ma'ana guda akan ma'ana daya akan fuska daya an ce awwal shay'in bada'a bihi kaga annabiyyu sannan hina qadiman nabiyyu qadima na buƙatar fa'ili sannan kuma bada ana buƙatar fa'ili to kuma fa'ilin ɗaya ne don haka sai aka haɗe su gaba ɗaya ka ba su fa'ili ɗaya domin fa'ilin guda ne aka ce inna aw anna awwala shay'in bada'a bihi hina qadima an-nabiyyu kaga bada'a da qadima suna tanazu'i ga fa'ili ɗaya farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi lokacin da ya gabato Makka annahu tawadda yayi alwalla thumma tafa sannan sai dawafi thumma lam takun umratan sannan kuma bai yi tahalluli ba daga da umra aka ce shi yake nufi ma'ana bai yi tahalluli ba irin wancan da muka wuto annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi waɗanda ba su koro hadaya ba yace to su yi tahalluli da umra to wannan ya ce sun malamta kun umratan annabi sallallahu ta'ala sallam bai tahadduli da umra ba ma'ana mutum ya ɗauro niyyar hajji ya warware hajjin a cikin umra ya ce lamta kun umratan to ثم حج أبو بكر سنن سيدنا أبو بكر يهج وأمر دأمر رضي الله تعالى عنهما مثله yadda Allah tabbata gare su mislahu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to sannan yace thumma hajjtu ma'a abi sannan ne haji ma'a abi tare da babana wane ne baban nashi yace az-zubairi shine zubair ibn al-awwal shi urwa shine dan zubair shi ke wannan magana yace yayi hajji kuma tare da babansa Zubair bin Awwam radiyallahu ta'ala anhu fa awwal shay'in bada'a bihi at-tawaf farko abin da ya fara da shi na shigo makka dawafi thumma ra'aytu al-muhajirin wal ansar sannan naga muhajirai da lansaru watan haka suke yaf'alunahu haka suke yi da zaran sun shigo makka dawafin za su fara da shi sannan kuma tari akan hujjojinsa ya ce wa kad akhbaratni ummi mahaifiyata ta bani labari wace ce mahaifiyar shi ita ce asma'u sai da asma'u ya uwar sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anha ba ita ce mata zubairun al'awami ba ya'yanta ga abdullahi da urwa duka ya'yanta to saboda haka sai ya ce akbaratni ummi mahaifiyata asma'u ta bani labari annaha ahallat haqiqa ta yi harma da hajji wa uktuha ita da uwarta sayyida Aisha ummul mu'minin wa Zubairu da babana Zubair bin Awwam wa fulanun wa fulanun da wani da wani ya tazana su dukkan su watan أهلت هي أختها والزبير وفلان وفلان بعمرة لأمرة فلما مسكوا الركن لوكتين دا سكا شافي الركن واتن الركن الأسود كده شين عند هجر الأسود يكي من جيجي أنا ترشي الركن الأسود تو دا يشافنا da suka shafi nan hallu sai suka warwaro aka ce na akwai takdirat ababen da za a kaddara ba fa suna shafar wurin bane shikenan sun sun warwaro daga aikin da suka har ma da shi a'a ana kaddara da su ai shi farkon shafa farkon fara dawafi to kaga sun yi dawafi kenan sun kammala shudi bakwai sun je sun yi nafila raka'a biyu a maqam Ibrahim ko kuma kowane wuri ma ya sawwaka sun gangara sun tafi sun yi sa'ayi tsakanin safa da marwa duk wannan ya kaddara su ake ba zai yi ba daga shafar ɗaki sai su warwaro a'a dole sai sun yi dawafin sun kammala wanda shi shafar farkon dawafin ne sannan kuma watan sun yi rakata dawafi sannan sun je sun yi sa'i tsakanin safa da marwa shine watan ma'anar wannan aka ce shine takbirat inda ake kaddarawa
حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا أبو زمرة على سن حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أوامر ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يقوم بين الصفا والمروة
wannan kamar yadda ya ce zakartu urwa a nan al'imam bukhari ya shafe za a ga ya shafe surar tambayar ya shafe surar amsar duka sai ya taƙaitu alal marfu'i minhu a bisa marfu'i daga cikinsa wanda imam muslim a riwayan muslim ya ambace shi gabaki ɗayan shi da sigar tambayar da aka yi wa urwa da sigar ko surar amsar da urwa ɗin ya bayar ya kawo ta gabaki ɗaya ya ce annar rajulun min ahli iraki qala lahu salli urwa urwa tabna zubairi ya ce wani mutum daga iraki ya ce tambayan mu wato urtun zubair dangane da mutumin da ya harama da hajji to yanzu in yi dawafi da daki a hindu aula ya iya warwarwa da gare shi ko ko ba zai iya warwarwa ba aka ce yana tambaya ne ana tambaye shi ne akan watan warwarwa da umra bisa ga haram hajji da aka qala sai ci awala ko ko ba zai yi ba yace in yace da kai la yahillu kace da shi wani mutum ne yake tambaya yana cewa watan yana tambaya wannan tambaya yace sai na tambaye shi fa qala yace la hillu man ahalla bil hajji illa bil hajji yace duk wanda harma da hajji kan bai warwara sai yayi hajji ba zai warwaru ba sai yayi hajji sai na ce fa inna rajulan kana yaqulu zalika wani mutum ne fa ke faɗa haka ala ya ce bi isa ma ƙala tir da abin da ya faɗa in ji urwa to fa tasaddanin rajulu fa sa'alani fa haddastu sai bawan Allah nan da ya sani tambayar sai gito mani ya tambaye ne ce wace amsa ya baka to fa haddastu na bashi labari fa qala shi kullahu fa inna rajulan kana yukhbiru anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad fa'ala zalika kace da shi wannan nan na bada labari cewa manzon Allah yayi haka wa ma sha'anu asma'a me sha'anin asma'u wa zubair kaga iyayen shi kenan shi urwa din fa ala zalika sun aikata haka qala ce fa ji'tu sai nazo ma urwa fa zakartu lahu zalika na ambata mishi yace ya bace manzo Allah ya haka Zubair bin al-Awwam ya yi haka Asma'u ma ta yi haka sai ji iyayen shi ne to sai yace fa qala yace man hadha wane ne wannan fa qultu la adri nace mishi ban san ko wane ne ba mai wannan tambaya fa qala yace ma balu la yatini me yasa shi ba zai zo ya tambaye ni ba da kanshi sai ya rika aiko mani yas'aluni yati yas'aluni bi nafsihi azunnuhu iraqiyyan ina zaton mutumin iraq ne kuma haka din yace azunnuhu iraqiyyan qultu la adri yace ban sani ba qala fa innahu qad kadhaba yace to ko dai an fassara shi qad kadhaba yayi kuskure ko qad kadhaba an sha jin irin wannan in ya zo da irin wannan lafazin mai gauci malamai saboda ladabi saboda waɗanda maganar ta fito wajen su to sai a yi ladabi sai a ce yayi kuskure yayi ba daidai ba maimako a ce kai a ce yayi ƙarya ya ce faƙar hajji rasulullah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hajji yayi wa akhbarat ni Aisha to kaji ummi na Aisha ta bani labari anna awwal shay'in ai kaga shi kai tsaye sai ya tafi akan marfu'in ma'ana zancen Aisha akan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga ya magana ta dauro asalin abun tambaya ce asalin abun amsa ne tambaya aka yi urwa aka aiko ya ba da amsa aka sake aiko ya ba da amsa har abin da ta yi gauci to sai ya fito da abin karara ya ce to ga abin da umarni aisha ta ba shi labari cewa farkon abin da manzo Allah sallallahu ya fara da shi ne kadima makka annahu tawadda yi alwala yayi dawafi da daki sannan sayyidina abubakar haka yi sayyidina umaru haka yi sannan ya ci gaba da korawa har zuwa karshen sa ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai warware hajjin shi ba da yin umra bai warware hajjinsa ba da yin umra حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن أقبة النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج كان إذا طاف في الحج أو الأمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة وأن الحديث إبراهيم بن المنذر يا ذا تدموا إن جاء الإمام البخاري يجي إبراهيم بن المنذر يا ذا تدموا قال حدثنا أبو ضمرة يجي أبو ضمرة يا ذا تدموا شيني أنس بن عياض abu damra waye sunansa na hakikanin sunansa shine anas ibn iyad shine anas abu damra al-kunyasa ce قال حدثنا موسى بن عقبه shi kuma anas ibn iyad ne yace musa ibn uqba ya zantar da mu annafi in yaji daga nafi an abdullah ibn umar yaji daga abdullah ibn umar رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجي حقيقة ما يكي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج أو الأمر يازم إذا طاف في الحج إني دوافي أحجي كو أمرا أول ما يقدم فرقا فرقا قبطوا شمك kaga wannan don haka ma ake ce shi tawaful qudumi dawafin farkon gabatowa maka dawafin farkon zuwa maka da aka yace awwala ma yaqdamu farkon gabatowa sa makka to zai dawafin nan sala yas'a thalathata aqwabin zai yi sassaka sassarfa irin wanda muka yi bayanin shi satin da ya gabata wanda Imam Bukhari ya kawo shi yayi sassaka ko sassarfa shudi ukun farko wa masha arba'atan sannan yayi tafiya wadda ba hanzari ba ba sassarfa ɗin ba shuɗi hudu na ƙarshe sun sajada sajdatain sannan sai ya raka'a raka'a biyu sajada sajdatain in an tuna a kitabu sala al-imam al-bukhari ya sha kawo hadisai da asaru waɗanda ke nuna idilaƙin lafazin sajidatu alar raka ana nufin raka sai a ce sajida kaga an ambace ta ne da wani ɓangare nata shine ake ce ma watan zikir shay'i watan zikir shay'i watan bi ba'dhi eh ko watan watan zikir ba'dhi shay'i bi iradati kulli an ambaci sujjada ita sujjada wani wani bangare ne na raka'a to sai aka ambace ta ana nufin raka'a gaba ɗaya kaga as-sajdatu bi ma'ana ar-raka'atu as-sajdatayn bi ma'ana ar-raka'atayn kamar yadda mun sha mun mutoci a kitabu sala yana ambaton ar-ruku'u bi ma'anar raka'a ar-raka'atu bi ma'anar ruku ana ruskar raka'a watan darskar ruku'u to sai ya ambaci raka'atu bi ma'ana ar-ruku'u kaman nan as-sajdatu bi ma'anar raka'atu ita kuma to shine ambaton abu ne watan ana da bangaren sa ana nufin kulliyar sa gaba ke da yace bayan haka sai ya je raka'o'i guda biyu sun mai tufu sune raka'ata tawafi in an gama tawafi ayi su ثم يطوف بين الصفا والمروه wato sannan ya yi ɗawafi ma'anar ɗawafi nan sa'ayi ba sa'ayi shi ne ɗawafi ka gani an ilaƙin lafazin da ba a saba an batun shi da shi ba eh sai a ce wato thumma yatufu baina safa wal marwa bi ma'ana thumma yas'a baina safa wal marwa sannan sa'ayi tsakanin safa da marwa sai aka ce sai thumma yatufu domin alkurani ya zo an yi tawafa bihima an yi tawafa bihima إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما تشير
حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا انس بن اياد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام بالبيت الطواف او الطواف الاول يقب ثلاث خطوات ويمشي اربعه وانه كان كان يسعى بدل المصير اذا قام بين الصفا والمروه
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يقب ثلاثة أقواب ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المصيل إذا طاف بين الصفا والمروة إمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا إبراهيم بن المنذر يجي إبراهيم بن المنذر يا زن تد مشيدين وانش إبراهيم بن المنذر نرواية تقبات شيخما إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عن بن عياض يجي عن بن عياض يا زن تد مكاغشا سيجي قال حدثنا أبو ضمرة سي أم بتشيش دميل da alkunyarsa kafin suna hakikanin suna nan kuma sai ya ambace shi da hakikanin sunan ba alkunya yace qala haddathana anas ibn iyad yace anas ibn iyad ya zantar da mu an ubaidillah ya ji daga ubaidullah annafi daga nafi an ibn umara daga abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah ta bata gare su dan da uba in an lura waɗannan riwayoyi guda biyu suna dan bambanci kaɗan sai a ga to ai kusan abinda waccan riwaya ta kunsa ita ma ta kunsa kuma kusan mutanen su ne domin ibrahim munzir inda al-imam bukhari ya karba gare shi a waccan riwa ta farko ko ta biyu din shi dai ne na mutum na biyu a riwayar shine abu damra anas ibn iyad shi ma can shine na biyu din amma inda bambanci yake shi anas ibn iyad watan gawa ya karba a wannan riwayar ta farko anas ibn iyad قال حدثنا موسى بن عقبه yace musu bin ukba shi ya zantar da mu amma a riwaya ta biyu anas ibn iyad shi kuma daga ubaidullah an lura daga ubaidullah ne to kaji bambancin su wannan daga ubaidullah amma ina suka yi tukewa kan nafi ai shi charri nan riwaya ubaidullah wadda anas ibn iyad ya karba daga ubaidullah kan nafi waccan ma Musa ibn Uqba ita ma kan nafi kaga kenan riwayoyin gaba ɗaya da suka taso haka suka taso gaba ɗaya kan fuska ɗaya Ibrahim bin Munzir Anas ibn Iyad inda suka rarraba Anas ibn Iyad an Musa ibn Uqba Anas ibn Iyad an Ubaydillah can kuma sai suka sake hadewa kan nafi nafi ta kan Abdullah bin Umar to wannan shine watan dan bayanin abin da ya shafi isnadin kenan annabi an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam haqiqa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam inji abdullah ibn umar kana idza tafa bil bayti at-tawaf al-awwal annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zamu idan zai dawafi ko ya dawafi da daki at-tawaf al-awwala dawafin farkon shigowa domin ya ce a tsawafan awwala don iftirazi daga ɗawafin bankwana ɗawafin bankwana wannan ba a tsawafan awwala ɗawafin kudu ne yake nufi don haka ya ce a tsawafan awwala ya hubbu zai yi sassarfa salasata a tsawafin shuɗi ukun farko wa yamshi arba'atan sannan kuma zai yi tafiya noman tafiya watan shuɗi hudu kenan na ƙarshe kaji shudi bakwai kenan wa annahu kana yas'a bayna batn al-masir wa annahu kana yas'a batn al-masir ya zamo yana yin watan sassarfa sassaka a batn al-masir idza tafa bayna as-safa wal marwa in yazo sa ayi tsakanin safa da marwa in yazo batn al-masir sai ya sassarfa an dai san ma'anar sassarfa kamar yadda bayani ya gabata tafiya ce watan amma ba tafiya ba gudu ba gudu ba ma'ana ta wuce tafiya ba ta kai gudu ba aka ce shine sassarfa din shine sa'i shine ramadu kuma sannan kuma wasu suka ce a'a girgiza kafadu kamar mai motsa jiki lokacin da kake tafiya kana girgiza jiki kana kamar mai motsa jiki to shine ramadu duka da an yi maganar sa da malaman lugha da sauransu sun yi bayani na babu ɗawafin nisa to ka ganan sai duka sai yanzu wannan babi na man tsafa bil baiti idza qadima makkata qabla an yarja ila baiti thumma salla rak'atayn thumma kharaja ila safa duka waɗannan hadisul babi in ka diba za ka suna da mutabaka da tarjumar da al-Imam al-Bukhari ya akada to sannan babi wannan babi kuma al-Imam al-Bukhari ya akkada shi abinda yake ambatonsa babu dawafin nisa'i ma'ar rijali wannan babi na magana akan hukuncin dawafin mata tare da maza shin mata za su yi dawafi ne tare da maza ko kuma maza suna dawafi ne ware mata na dawafi ware ko suna yi tare in suna yi tare suna cakuda kuma tare to duka wannan babin abinda zai karantar kenan
wa qala li amru bin ali haddathana abu asim qala qala ibn furayd akhbarana qala khabarani anahu إذمن أبو هشام النساء طواف الرجال قال كيف يملأهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا يتيمك كوتا kaifa yamna'u ko tamna'u na ku yamna'u ce fa bismillah ci gaba كيف يمنعهن وقد طاب النبي وقد طاب نساق النبي صلى الله عليه وسلم الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إي لأمري لقد أدركته على الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن ليخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تضرب حجرتان من الرجال لا تخالطهم لا تخالطهم فقالت امرأته انطلقي نستسلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي أنت وعبت يخرجن متذكرات بالليل فيطول مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قلنا حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة على وأبيد بن عين وهي مجاورة في جوف سبيل قلت وما إدارها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موربدا
وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني أطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وتنسى يمنعهن بالغيبة وقد طاف نساء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو, أو قبل قال إي لأمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت أنك انطلقي أنك وأبت نمسي سمنا أنك وأبت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال ولكن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرجن الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوب صبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاوة وما بيننا وبينها غير ذلك ورعيت عليها, عليها درعا موردا قال لي أمر بن علي أمر بن علي قال لي يا فتى جاء الإمام البخاري أمر بن علي shi kuma yace haddasana Abu Asim yace Abu Asim ya zanta qala li Abu Ali haddasana Abu Asim kaga biyu kenan Abu Ali shehin sa ne sannan kuma Abu Asim watan ya zama shehin sa kuma shehin shehin sa an gane domin Abu Asim yana daga cikin malamin Bukhari wanda yake karba gare su yace haddasana Abu Asim to yau kaga ya ce qadali amr ibn ali sanin ce haddathana abu asim qala ibn jurayj yace ibn jurayj yace ya qala ibn jurayj ibn jurayj عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يجي أخبرني أطاء يجي أطاء بن أبي رباح يا بني لاباري إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ألوك تشند ابن هشام واتن يهنا شين إبراهيم بن هشام ya hana mata dawafi tare da maza to a lokacin ne sai a ƙa'un abin rabani ya ginta mashi da ce mai abin ba haka yake ba ƙala ya ce kai fa tamna'uhun na wa qattafa nisa'un nabi sallallahu ta'ala sallam ma'ar rijali ya za ka hana su dawafi tare da ga matan annabi sallallahu sun yi dawafi tare da maza ya za ka hana su in ji a ƙa'un abi rabahin yake ce ma watan ibn hishalim qultu sai na ce wane ne ke wannan magana a a ibnu jurayjin ibnu jurayjin ne ke cewa ada'u ya bashi labarin yadda ta kaya tsakaninsa da ibnu hishamin an fahimta tsakaninsa da ibnu hishamin wannan ta kaure to sai yake ba ibnu jurayjin labari ga yadda aka yi to da ya bashi wannan amsar yana ba ibn jurejin amsar da ya ba ibnu hisham dan me zaka hana su dawafi ga mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi dawafi tare da maza sai ce to lokacin ni kausai na ce da shi a ba'adal hijabi aw qablu bayan hijabi ne bayan an saukar da ayar kulle ne kaga sun yi dawafin tare ko ko kafin a saukar da ayar kulle ne ma'ana a ba'adal hijabi aw qablu bayan an saukar da ayar kulli ne aw qablu ko kan a saukar da ayar kulli ne ita ce wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna aw ne zance ko kuma wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab da kowa sai shiga wajen mata annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya shiga ya fita ya anso ya kai ya yi bukatar shi ya komi duka har sai da Allah ya saukar da wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabi in za ku tambaye su wani abu to ku tambaye su ta bayan hijabi ma'ana sai mutum ya tsaya ko bayan garu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza don kada a rika zuwa ana isko mata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane hali suke to saboda haka yace to bayan an saukar da wannan aya ce ta hijabi kaga sun yi watan dawafin tare da maza koko gabanin haka ne kala sai shi a ibn abi rabahi ya bashi amsa idan shi yake tambaya kala yace la amri na rantsi da marikin rayuwata لقد أدركته بعد الحجاب yace na samu wannan ne ba da hijabi bayan hijabi bayan an saukar da hijabi ce wanda ya laqad adraktu domin ya kore wahamin kan wani ya tunanin labari aka ba a sa'un abi rabani yace a adraktu na gani da kaina ba labari aka bani ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tawafi tare da maza kuma eh laqad adraktu ko mata suna dawafi tare da maza laqad adraktuhu na riski wannan ba labari aka bani ba to aka yace laqad adraktuhu بعد لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطنا الرجال سينتي دشين ساكي تنبيه شي إن جاء عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يجي توتايا سكي مخالطة تودنيا دمزا كيف يخالطنا الرجال تايا دمي suke mukhalada cuɗanya da maza qala lam yakunna yukhalid ma yace ai ko da suke dawafin tare ba cakuda suke ba ba sa cakuda kanat aisha radiyallahu ta'ala anha tadufu hajratan min ar-rijali la tukhalifu yace ai ummul min aisha ta zamo tana dawafi watan hajratan min ar-rijali ta tsabbace ta koma gehe in maza suna nan ita kuma ta koma gefe tana kewaye ɗaki ta koma gefe tana kewaye ɗaki shine hajaratan ƙaurace tsabbace gefe ware duk shine ma hajaratan hajaratan min rijal tana ware da maza la tukhaliquhum ba ta cuɗanya da su fa qalat imra'atun har ma wata mata watan take cewa har wata mata take tambayar ta tana cewa watan ummul mu'minin ya uwar mumini ita ita wannan mata wasu daga malaman watan shurrahu ba su kawo sunanta ba amma wasu sun ce sunanta dikratu dikra kamar da alfakihi ya kawo cewa a sunanta dikra ita ce take cewa sai da aisha radiyallahu ta'ala anha in daliki nastalimu ya ummul mu'minin ki zo mu tafi mu shafi alhajarul aswad ya ummul mu'minin ƙalar ta ce in ɗaliki anki a sai dai ke ke tafi karan kanki ba da ba in ɗaliki anki anki ai li ajliki min jihatiki ta karan kanki ba wai da ba eh in zaki tafi kai zaki karan kanki eh ba da ba shine anki wa abad amma ummi aisha ta ki fa kunna yakhrujuna mutanakkiratin billayl fakunna mata sun zamo ya kurjun in ji a ba'un abiyar bahin kunna sun zamo ya kurjun suna fita mutanakkiratin suna masu lullubi su rufe kansu su rufe ko'ina nasu mutanakkiratin suna masu ɓoye kamar su ko wanda ya san su ya gansu ba zai gane su ba shi ne mutanakkiratin billeli da daddare fa yatufna ma'ar rijali sai su je su yi tawafi tare da mazaje walakin na kunna idza dakhalna albayta amma sun zamu idza dakhalna albayta in sun shiga daki kumna za su tsatsaya ne hatta yadkhulna har sai sun shiga fa ukhrijar rijalu sai an fitar da mazaje za su koma gefe su tsaya su yi dako dako su yi cirko cirko su taru fa ukhrijal rijal har sai an fitar da maza sannan sai su shiga wa kuntu ati aishata ana wa ubayd ibn umair kuntu watan ata ibn abi rabah yace na zama ina zai ke ummina aisha ni da ubayd ibn ubayd ibn umair wa hiya mujawiratu fi jawfi sabir tana mujawara fi jawfi sabir can a jawfi sabir sunan dutsi ne sabir an yi maganganu da yawa za su kai maganganu biyar ko shida ma akan sabir aka ce azamu jibali makka shine mafi girman duwatsun makka yana kan hanyar watan zuwa arafa daga makka kace za ka kasan ma arafa to nan sabiru yake yace to nan aka buga mata tanti ummu na aisha yace muna zuwa mu gaishe ta a wannan ulfi yace wa ma hijabuha yace to meye hijabinta ma'ana meye shamakinta qala yace hiya fi qubbatin turkiya tana a cikin wata hema wani tanti turkiya irin na mutanen turkiya laha gishawatun tana da kuma lullubi wanda ya lullube ta shishishir wa ma bainana wa bainaha ghayru zalik ba abin da ke tsakanin mu in ba wannan watan tantin ba kuma mu yi magana da ita mu gaishe ta wane ne ya taho umul mu'minina mun zo mu gaishe ki wa bai wa ma bainana wa baina hadiru zalika wa ra'aytu alaiha dir'an muwarrada wa ra'aytu alaiha bayan ta dullube jikinta ko ina ba da zaka gane ko wace ce to sai naga dir'an watan tufafin da take sanye da shi riga ce muwarradan mai kala ta jajaja haka kamar an rine ta da wardi muwarradan ai musbagan bilwardi wadda aka rine ta watan da wardi to
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال توفي من وراء الناس وأنت راكبة فقلت وراء رسول ال... وراء وقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ يصلي الصبح to ci gaba
وهو يقرأ والدور وكتاب مصور
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عني أشتكي فقال دوفي من وراء الناس وأنت راكبة فدفت ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور إسماعيل يا ذا تدمو شين إسماعيل بن أبي أويس شيكم حدثنا مالك ya ce maliku ya zantar da mu shi kuma malik ya ce an muhammad ibn abdurrahman ibn nawfal shi kuma daga urwatu ibn zubair ya ji daga urwatu ibn zubair an zainaba ya ji daga zainab binti ummi salama wata da ummu salama zainabu an ummi salama shi kuma ya ji ita kuma ta ji daga mahaifiyarta ummu salama radiyallahu ta'ala anha zaujin nabi sallallahu ta'ala wasallam iyalin manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam qalat abinda take cewa shakautu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki na kai kara na kai kuka da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba ni jin dadin jikina ga kuma lokacin dawafi za a yi ban jin dadin jikina anni ashtaki ina fama da rashin lafiya to abin da na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam koke kenan fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tufi min wara'in nas ki dawafi bayan mutane ki dawafin ki bayan mutane ba sai kin shiga cikin gogoriyo ba ki dawafi gefe gefe kuma watan wa anti rakiba tunda baki jin daɗi baki da lafiya ki dawafin akan dabba kaga zai fi sauki akan dabba wasu ma suka ce abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tayi dawafi min wara'in nasi saboda katta cutatar da ko katta takura wata masu dawafi da dabba don haka tunda kan dabba za ta yi tuktukuma gefe watan wara can bayan mutane za ta rika kewaye daki za ta rika kewaye daki to ka ganin da ya karantar da mu me dawafin mata dawafin mata tare da maza suna yi sannan kuma ba sa cakuɗa da su in akwai yadda za a yi to lalle a yi gefe-gefe amma ba a cewa a ware ma mata lokacin ɗawafi daban maza lokacin ɗawafi daban zai yi wuya haka nan sai dai in akwai sarari babu cinkoso to mata su yi gefe kamar yadda ummina aisha radiyallahu ta'ala anha take yi kamar yadda ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta ita kuma saboda uzuri ne fadubtu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace sai ne dawafi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hina idin yusalli subha yana salla asuba ila jambil baiti a gefen daki wa huwa yaqra'u wat-turi wa kitabin mastur yana karatu suratul tur wat-turi wa kitabin mastur an dai san mudabakar sa dawafin mata tare da maza babul kalami fi tawafi wannan babi na magana akan hukuncin magana a dawafi hukuncin magana a dawafi shin ana ana in ana dawafi ana magana domin me domin akwai hadisai da asaru da suka tabbatar da dawafi kamar sallah ne abin da ya bambanta shi da sallah domin duk abin da sallah ke bukata dawafi na bukata dawabi na bukatar tsarki na hadasi da habas duk dawabi na bukatar wannan sallah na bukatar wannan sannan kuma watan ana zikiri a ciki kamar yadda sallah ana zikiri a cikinta don haka abin da ya bambanta su da sallah in ji hadisan da asarun sallah shiru ake ba a magana amma dawafi shi ana magana amma fa sai maganar da take mai kyau sai maganar da take mai kyau za ka shiritar da wani za ka karantar da wani yayi ba daidai ba yayi dawafin shi ba daidai ba akwai inda gyara yake ka karantar da shi ko ko wani na addu'a ba daidai ba ka karantar da shi ko wani ya aikata wani abin da ba daidai ba ka nuna masa ko ko a kai ne za ka yi tambayar a karantar da kai duka wannan za ka iya yi magana da ita alkhairi to saboda haka sai ya bar dawa ya bar tarjamar mubhamar tarjama ko mutlaq tarjama mutlaq abinci ana yi ba ko ba a yi to wannan abin da yasa saboda halaccin maganar karara take
حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني سليمان الاعرج أن داوسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقضاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قوله بيده حدثنا إبراهيم بن موسى قال أحدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر ومر قبل مرة مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيده ثم قال قده بيده وأن الحديث al-imam al-bukhari yace ibrahim ibn musa ya zantar da mu qala yace haddathana hisham yace hisham ya zantar da mu annab ibn jurayj yace dahir haqiqa abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj akhbarahum ya ba su labari qala yace akhbarani sulaiman al-ahwal yace sulaiman al-ahwal ya bani labari anna tawusan yace sani dai tawusu akhbarahu an ibn abbas ya bashi labari daga abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu ta'ala sallam marra wa huwa yatufu bil ka'bati bi insani annabi sallallahu ta'ala sallam marra bi insani kaga insani din bi insani muta'alliqin marra ne amma ka gaishe can gaba da in ka zo fassara sai ka ɗauko shi sai ka ce marra bi insanin wa huwa yatufu muta'alliqin sai aka rabe tsakaninsa da shi sai aka rabe da jumla haliya wa huwa yatufu bil ka'ba alhali yana tawafi da ka'aba sai ya shuɗe bi insanin da wani mutum rabada yadahu ila yadi ila insanin bisayr ya daure yadahu hannunsa ila insanin zuwa ga hannun wani mutum bisairin da ziri irin na fata ziri irin na fata fata in an je mai fito wannan ziri sai a yanko watan yadda kasan bulala yadda kasan zare domin a yi wasu ayyuka da shi ko a ɗaura kaya ko a yi hancin takalmi ko kuma a yi bulala da shi ko a yi komine to wannan zirin na fata to shine sairin to sai ya daure shi hannunsa da hannun wancan mutum din bisairin ko da wannan ziri au khai'in ko kuwa a zare ne au ghairi zalika ko kuma au bi shay'in ghairi zalika ko kuma wani da wani abu dai wanda ba wannan ba rawi yana shakka eh yana shakka don haka ya kawo su bisairin au bi khai'in au bi shay'in ghairi zalika faqatahu an-nabiy da manzo Allah sallallahu alaihi ya ga yadda wancan mutum ya daura hannunsa ga wani shi kuma wancan yana jaye da shi faqatahu faqatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kace ya yanke watan wannan zaren din zare ne in zirin ne ya yanke zirin biyadihi da hannunsa mai tsarki sallallahu ta'ala alaihi wasallam thumma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kudu biyadihi in zaka ja shi kai mai jagora kai mai jagora da hannunsa mana ka kama hannunsa kai mai jagora kakka rika jan shi da igiya ma'ana kamar kana jari da ba kaga an daure shi kuma ana jari da bakin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya katse igiyar da ya katse igiyar sai ya ce aquduhu bi yadihi jashi yi mai jagora da hannunsa ma'ana ka kama hannunsa kana jari da shi kamar irin yadda zaka ga mutanen da ba saba da tawafi ba don gudun kar su bace sai kaga an daure da zarewa wani ya daure da wani shi dan jagoran nashi yana tare da shi ba zai kuce ni ba yana daure da ko mace ka ga wato ko hijabin an daure ta da wata don ka su kwace wa juna to shi na nan sa sanar ci a tsulhu biye ji ka dai ja shi ka mai jagora biye ji da hannunsa kagar wannan me yake karantarwa zance ai manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin dawafi ne yayi magana fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi yace kuma yana cikin dawafi fa an ce marra huwa yatufu bil ka'aba ai kaga wa huwa yatufu bil ka'aba jumlan nahaliya ta tabbatar da me yake yi dawafi yake yi to amma tare da haka sai aka ce summa qala sai manzon Allah ya ce udhu bi yadihi jashi bi yadihi da hannun shi kaga wannan zance ne to ya kartar da babul kalami fi tawafi halaccin yin magana ana yin tawafi halaccin yin magana aka ce kan magana ta kuma hira ta kuma ta koma wata maganganu da ba su da amfani alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين